أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وأخاتم وأصبر وأصبر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من قبلها بنت في الجلال وفي مستودعها يزيد ضم الورق ثم هبت البلاد لا بشر انت ولا مبدة ولا ألق مطهرا تركب السفينة وقد الجبل سرا وآله الغرق وردت نار الخليل مقتسما سجول به فلا تستعترق تنقل من ظالم إلى رهن إذا مدعا لهم بدا تبقوا حتى احتوى بيتك المهيمن من هندف عليها ذات النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت نورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمالية أن تؤذن ما من ذلك النور والضياء وأنت هدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قول نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاق خيره مخلوق فلا أكبر ما على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم وأنصر العبد الحكيم الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتعبد الدجاج البهيم جليله لما مثل مصباح الدجاج المتوكل ومن كان هو ذا يكون كأحمد إذا من لحق أو نكال لملهج أقر عليه بالنبوة خاتمه إلى الله برهان يلوه ويشهد وذنب الإله اسم النبي باسمه إذا قال في الخمس الموزن أشهد وشك له من اسمه ليس له فذو الأس محمود وهذا محمد تحديده الناقص الأسماء متجرا ذرك البدر جل ليلة الظلم وفي أدافه يا وأصلاء بدته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لطيف يستطاع به محمد من سيوف الله مسلول وأبيض يسقط الكمام من وجهه فما للإسلام إفة للأرامل يلوذ به الله من آلها حاكم وهم عنده في نعمة وفوابل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم لا ودعه النصارى دين دينهم وأقم بما شئت والهنجي وابكني وانصر إلى ذاته ما شئت من شرف وانصر إلى قدره ما شئت من إبني فإن فضل رسول الله ليس له حتى يغلب عنه لا لكم بفمي ولا تبر قدره آياته إنما آيات مهين الشهادة بسلمني لم يمتهي الله بما تعير قلوبه يبقى علينا فلم نرسم ولم نهني أهل رفع ما له فليس يرى لقرب والبرج غير مبين كشخص صار للعينين من بعد كثيرة وتكل الطرف من أمامه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا من تسلوا عنه بالعلم هو ملك العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وذا الذي ما ساء ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على فاته دون بديل ايجاد براءة الاستهلال ومخاتم يده براءة المحكم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد مهر انوارك واجلنا اسرارك ولسان وجدك وعروسك وملكتك وامام حضرتك وطلاق مهيك وابائنا رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان عين الوجود وصل في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور الدعايه فلا تنتظر بدوار صدق وعلم قائد صلاة لا منتهى لها من علمك فلا تنتظرك وترضيه وترضى بها أنا ونوالدنا أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين إسادة من إذهم أقلامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم بلي بحبهم إذن وجاء وبجاههم وبإذهم عيب لنا عيش الحياة واكن لنا بالخيرها ولا لنا رب سوى سانعة الربيع بالهدي الشبيع بالمنطق البديع أبدي بها مؤملي سانعة الربيع بالهدي الشبيع بمنطق البديع أبدي بها مؤملي عملي ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات الأولى بإذن ربه العليم سامعة الربيع للهدي النبي بمن أجل مدي أبي بها مؤملي تحية الربيع من هدي الشفيع بالمنطق المجيء أبي بها مؤملي سامعة الربيع للهدي النبي بمن أجل مدي أبي بها مؤملي على بشار المولد شهر الأولى وسودتي شهر النبي أحمدي شهر النبي الأولي سامعة الربيع للهدي النبي بمن أجل مدي أبي بها مؤملي كنت بالربيع كان كالربيع بالأرض والشفيع بكل قدر مدري كان أدون وجهي من حديث وجهي ثم تكل وجهي أبي بها مؤمني على بشار الفرهي شهر ذهاب الترهي وفأرنا والمرهي شهر النبي إلى البلي كان أدون وجهي من حديث وجهي ثم تكل وجهي أبي بها مؤمني شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور وجه بين الشهور مزوج مكلل كان أدون وجهي من حديث وجهي ثم تكل وجهي أبي بها مؤمني على تجار الفاتحي إلا كون الفاتحي وخص بالفواتي وهذا خاتم الملل كان أدور ربيعي من حديث ربيعي فمن أجل ربيعي حبيبها محمدي على تجار الخاتمي شعر نبي قاسمي وفاتح وخاتمي وآخر وأولي كان أدور ربيعي من حديث ربيعي فمن أجل ربيعي حبيبها محمدي على تجار الناصري الحق جار الآمري بالعرف جار الظاهري بكل وقت أكملي كان أدور ربيعي من حديث ربيعي فمن أجل ربيعي حبيبها محمدي على تجار الهادي لمنهج الرشادي وقائد وهادي إلى الطريق الأمثلي سامعة الربيع للحديث نبيعي ثم تجل مديعي حبيبها مؤمني على تجار سيدي لأمر وأسودي ما هذا سابقة الذي يوم اعتذار رسلي سامعة الربيع للحديث نبيعي ثم تجل مديعي حبيبها مؤمني والغباء كلها أباها وكلها بزوجه أنا لها إن اعتذار الوزلي سامعة الربيع للحديث نبيعي ثم تجل مديعي حبيبها مؤمني يا لها من خطة جوابه في الخطة من ربه سلطوطة واسع لديه لا تقبلي كان أدور ربيعي للحديث نبيعي كمن أجل مديعي حبيبها مؤمني على بشار المصطفى صفوت كل مصطفى وخير أبد كرسفى من ملك أو مرسل كان أدور ربيعي للحديث نبيعي كمن أجل مديعي
وسعر خير الخلق سحر جميل الخلق سحر عظيم الخلق بالمحكم المنزل كان أدور ربيعي للحديث نبيعي كمن أجل مديعي حبيبها مؤمني سحر الذي آثره إلهه واختاره بحبه خيره إن انقضاء الأجل كان أدور نبيي من هديك نبيي كما كتب نبيي أبيع محمدي سحر الذي ما فاقد وله الحسنى فقد عليه جبريل هبل بكل نور مرسل كان أدور نبيي من هديك نبيي كما كتب نبيي أبيع محمدي على الليل اثنى عشر فيه ويومه الأثر وفي ذلك السهر ونور أفقه الجليل كان أدور نبيي من هديك نبيي كما كتب نبيي أبيع محمدي أنا بكل ما ظهر لخارج الفكر فيه كرفعه البصر إلى مقامه العلي كان أسر به من هدي شبيبي ثم تجل مديني حبيبها مؤمني وراءه من أجب آمنة حين نسب سبابة ثم اقترب بسجدة المستهل كان أسر به من هدي شبيبي
كما تدل الظهر كما ترى القصر لها وهل الكسر بسنن المجدل رهنة الربيع في هذه الجميع ثم تكلم به أبيبها مؤمني وزادت البهار وجفت الأنهار بنجله والنار قد طبعت من خجل رهنة الربيع في هذه الجميع ثم تكلم به أبيبها مؤمني وجنهم في نكدي لرميها بالرسد وأهلها مقعدي من خير الرسل رهنة الربيع في هذه الجميع ثم تكلم به أبيبها مؤمني ورنت الشيطان شرع عظيم الشان من وجه البرهان لأذن ما به الصلي رهنة الربيع في هذه الجميع ثم تكلم به أبيبها مؤمني تملك الإفضال بأفضل الرجال بأفضل الليالي بالبلد المفضل أنا أكون مجيئي من هذه الجميع وتكلم مجيئي أبيها محمد على اليوم إيدي ومثله من إيدي فهل بالمولود دينا على ظهري أنا أكون مجيئي من هذه الجميع وتكلم مجيئي أبيها محمد تابع الولادة وما أتاه السادة وفق ما أراد إله في الأزل أنا أكون مجيئي من هذه الجميع وتكلم مجيئي أبيها محمد على اليوم سمي محمدا خير اسمي رغم لبان الاسم من جده لينجلي أنا أكون به نبيت به وتكلم به أبيها مؤمني الحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يكينا من الكريم المفضل أنا أكون به نبيت به وتكلم به أبيها مؤمني على اليوم اثنين واللسان اثنين وتسر الكون مقدمه المبجل أنا أكون به نبيت به وتكلم به أبيها مؤمني أكرم بشعر الأجم إبريل شعر الكرم أكرم شعر الهرم مولد خير مرسل أنا كربتي للعبيد فيه وأنا كربتي أبكيها مؤمني أكرم بيوم صار إبريل والسنارة جمن هوى الفخارة وقبرته منزلي أنا كربتي للعبيد فيه وأنا كربتي أبكيها مؤمني أكن بشعر النيسان ولد خير الإنسان قدوة أهل الإنسان والكامل المكمل أنا كربتي للعبيد فيه وأنا كربتي أبكيها مؤمني ختمت اللآلي بعدة الليالي بزينة المآلي كالزهر المفصل أنا أدور بديئي بأدين بديئي وتجل بديئي أجلها مؤمني سنة الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبدي بها مؤملي أنا أدور بديئي بأدين بديئي وتجل بديئي أجلها مؤمني أبدي بها الجوء به ومن وليل قربه وفضله بربه ومرضاه أملي أنا أدور بديئي من هذه سبيئي وتجل بديئي أجلها مؤمني وختمني بالحسنى وزوأني بالحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل أنا أدور بديئي نادي سبيلي وتكلم به أبيها محمدي وكلنا وليا وناصرا خفيا نصرتي قوية بجاه عبدك العليم أنا أدور بديئي نادي سبيلي وتكلم به أبيها محمدي وكلنا وليا وناصرا خفيا نصرتي قوية بجاه عبدك العليم أنا أدور بديئي نادي سبيلي وتكلم به أبيها محمدي وكلنا وليا وناصرا خفيا نصرتي قوية بجاه عبدك العليم أنا كرمتي هذه سبيلي وذكر المسيح صلى الله وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ودام كونه إلى من أبد لأزل ذاك أسر رجيئي لذاتي جميلي ثم تكلم هديئي أبكي بها مؤملي وآله وصحبه وصحبه وهمه وكل آل وفيه مع السلام الأكمل ذاك أسر رجيئي لذاتي جميلي ثم تكلم هديئي أبكي بها مؤملي إلهي يا إلهي كبر لنا فيها وصالح فيها والذي حضر وأمهم بهدي اللطف وفيهم رائب الدهر ما فاتي القدرة أجب دعاه واجب للذي ظلموا بجاه أحمد ما أصحابي الخيرة إلهي يا إلهي كبر لنا فيها وصالح فيها والذي حضر وأمهم بهدي اللطف وفيهم رائب الدهر ما فاتي القدرة أجب دعاه واجب للذي ظلموا بجاه أحمد ما أصحابي الخيرة إلهي يا إلهي بسرنا فيها وسبحانك عليها وللذي هبرا وأمهم كهبي اللطف فيه ونوائب الدار ما فاتي الكدرة جزاهم وأجل بالذي سلموا بجاه أحمد ما هذه الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سوق الحج والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين yanwa za mu karanta sallar moldi ta ɗaya kuma yadda na faɗa jiya duk ranar bakwai ga watan rajiul awwal to ana karanta sallar moldi ta ɗaya alhamdulillah kamar shekara uku hudu baya tsarar jami da yaran ta ne jayi sun bugo ta an raba ta nan kyauta farai amma abin mamaki kowa ta ɓata ta hannu ya kamata a ce irin kaya na maulidi in an raba a yi musu jaka ta musamman a ajiye da maulidi ya zo sai a ɗauko su kawai sai a zo a ci gaba da amfani an raba ta ɗaya an raba ta biyu to za a ji yaya maulidi yake kuma me ake so a yi a maulidi ko me ya sakamakon wanda ya maulidi sai a tara hankali a ji abin da za a faɗa
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ilamu ikhwani ku sani ya ku ɗan uwana wato wannan falala ta ɗaya an ɗauko ta daga wato littafin fathullahi al-bulani eh fathullahi shi yayi ta Allah ya kara masa yadda kuma wato a cikin wannan littafi aka kwaso ta sun zamanin ce ce ya sa aka buga ta wanda yan uwa da yawa sun same ta a wannan lokacin wajen sama da shekara hamsin to bayan wannan kuma su ne kamar yadda faɗa ya a rage tabbaki Allah ya kara masa lafiya kuma suka buga ta aka kuma zuwa aka raba to a ciki aka ɗauko wannan abubuwan da za mu karanta yanzu na irin yadda maulidi yake yanzu aka fara ne malamai manya-manyan malamai masu ilimi suka faɗa a cikin sha'anin harkar mawuli wa'anda ma suke magana kan harkar mawuli suka faɗa alherin da a cikin su akwai wanda ba ma su baye bai eh akwai wanda kawai ma sun karkata wajen wato wani ra'ayin ba irin namu ba amma sun yabi mawuli duk za mu ji a cikin abin da za a faɗa yanzu
fi ilamu ikhwani to yake cewa ku sani ya ku yan uwana waffaqakumullahu Allah ya muku gamtakatar wa qawwani ya karfafe ni wa iyyakum kuma kuma ya karfafe ku ala al-wuqufi ala al-hududi bisa tsayawa bisa iyakoki wanda Allah ya iyakance mana wal wafa'i bil da uhudi cikawa da alƙawura mu rika cika alƙawari lillahi man lahu al-maqam dan al-mahmud alfarman wanda yake da matsayi abun yabo sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai matsayi abun yabo ranar kiyama kowa zai yabe shi na farko da na ƙarshe kowa sai ya yabe shi to shi ne al-maqamul mahmud ma tawala ya fito yake to a shafa'atul kubra tun daga farkon halitta Allah har zuwa karshenta za su shiga cikin wannan ceto na mazala da ya yi ceto shi kenan a bar matsayin alkiyama shi ne za a je ce masa makami ma'amudi makami abin yabo kowa zai yaje shi wannan ranar sallallahu alaihi wasallam ko a zai yaji ku riga kunna babban injin mata wa na tsayuwa musu uji to Allah tabaraka wa ta'ala wato dan alfarman wato manzo Allah ke nawa ne ke da kamun wato abun yabo Allah ya mana gamdakatar da ni da ku kuma ya karfafe mu ni da ku mu tsaya muka iyakoki wato da ko su ta alƙawari dan alfarman wanda yake da mukami abun yabo muddin sai kwalika da arziki sun jerantu wato sun taho
Allah ahsana mubtadi a fi zamanina hada wato cewa lamarin da sha'anin wato a mafi kyan abin da aka fara a wannan zamanin nan namu kama kana hul imamu Abu wanda Shawata da imamu Abu Shamata ya faɗa gairuhu radiyallahu da anhu wannan sa Allah ya yarda shi Allah ya yarda shi baki daya ma yaf'alu kullu amin shine wato mafi kyan abin da aka fara shine wato abin da ake aikatawa a kowace shekara bil yawmil muwafiqi a cikin wato yini mai dacewa yawmi maulidihi sallallahu alaihi wa ranar sallam haihuwar sallallahu alaihi wa sallama min as-sadaqati na daga sadakoki wal ma'rufi da ayyuka na alheri wa izhari da ad-din bayyana ado wa sururi da bayyana farin ciki inna dhalika wanda cewa wannan aikin duk da ake aikatawa ma'amatihi min al-ihsan tare da abin da yake cikin sa wato duk daga kyautayi ga fakirai mushirun wato wannan mai sanarwa ne mahabbatin da nabi san annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ta'zimihi da kuma girmama annabi fi qalbi fa'il cikin dhalika zuciyar mai aikata wannan aiki wa shukrulillahi da ta'ala kuma godewa Allah ta'ala ala ma mallabi bisa abin da ya baiwa da shi fi gadi rasulillahi da ta sallallahu alaihi wa samar da manzo Allah sallam sallallahu alaihi wa sallama alladhi arsalahu wanda rahmatan lil Allah ya alamin.
aiko shi rahama ga alam baki daya al'alam kullum ma su wallahi duk abin da ba Allah ba ya cikin alam Allah ne kadai ba ya cikin alam Mm.
saboda haka manzo Allah rahama ne ga kowa mutum da aljan ka yarda da shi ko baka yarda da shi ba ka imani da Allah baka yarda ba da itace da dutse da ƙasa da sama da wuta kowa yana cikin rahaman manzo Allah domin Allah ne ke wa za ka yi la rahmatan lil alamin Mm.
al'alam kullu ma zuwa Allah duk abin da ba al- Allah bane shi ya shiga cikin ya shiga cikin wato ya shiga cikin alam eh to wannan abin da al-Imam Abu Samad ya faɗa kenan to ga mun tago malam Imam Sahawi قال الإمام السخاوي رضي الله عنه al-Imam Sahawi Allah ya dinga yace إن عمل المولد lalle cewa aikin maulidi حدث بعد القرون الثلاثة ya faru ne bayan tsare ko uku abin da ake cewa karni abinci mafi yawanci na malamai shine shekara ɗari eh duk shekara ɗari amma wasu sun ce shekara sittin akwai malamai da ke shekara arba'in amma zance zai mu isa mu duk shine duk shekara ɗari ko karni ɗaya kenan da cewa ya faru bayan shekara ɗari uku da da yin hijira
ثم لا زال أهل to الإسلام daga nan fa wato ma'abuta musulunci ba su guje ba من سائر daga الأقطار sarfafin kasasanni والمدن da الكبار manya-manyan garuruwa نعم يعملون المولد ba su guje ba suna aikata maulidi ويتصدقون في suna لياليه yin sadaka a cikin dararen maulidi بأنواع الصدقات da nau'i nau'i na sadakoki ويعتنون suna ba da cikakkiyar kula بقراءة مولد da karatun الكريم maulidinsa mai girma ويظهر عليهم من barka بركات fi كل kullum فضل dukkan wata غني falala magamiya tana bayyana gare su min barakati saboda albarkan maulidin وفي المواهب اللدنية ya ji a cikin almawahibul ladiniya ولا زال أهل الإسلام wato yace wato ma abuta musulunci ba su guje ba يحتفلون بشهر wato suna yin wato taro na مولده biki suna taro na biki da watan haihuwarsa alaihi salatu wassalamu ويعملون الولائم suna aikata walimu ويتصدقون suna yin sadakoki a لياليه cikin dararensa بأنواع da الصدقات nau'i nau'i na sadakoki ويظهرون السرور suna bayyana farin ciki ويزيدون في suna المبرات karawa cikin ayyuka na alkhairi ويأتون بقراءة مولد suna ba da الكريم cikakkiyar kula da karanta maulidinsa mai girma ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عليم dukkan wata falala magamiya tana bayyana gare su min barkati saboda wato albarkan maulidin ومن ما جرب to fatuhullahi yake cewa yana daga cikin abin da aka jarraba aka gani من خواته daga keɓance keɓancen maulidi أنه أمان to fa shi ne fa duk wanda ya yi maulidi ya zama masa aminci في ذلك الآن a wannan shekara وبشرى آجلة kuma albishir ne آجلة magaggauciya بنيل da البغية samun abin nema da abin nema dai ورحم الله امرأ yace Allah ya ji kan mutumin da اتخذ ليالي شهر wanda ya riki wato dararen wato A watan ayadan- maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da albarka ya rike su a yadan wato idoji duk dararen maulidin idi idi to wannan ba karamin alheri za ka samu ba انتهى in ta hazan can sai ya tuje انظر تاريخ الشيخ شمس sai ya الدين faɗi عبد inda ya ɗauko العباس ya- sai ya faɗi inda ya ɗauko wannan zancen yace ka duba cikin tarihi sai Samsuddin ابن العباس Abul Abbas sai ji Ahmad ibn Ibrahim da kalli kana radiyallahu anhu Allah ya jaddada في ترجمة الملك alhalin المؤذن da ya tarjuma ta tarihin almalikul mu'azzam abi sa'idin muzaffarjin muzaffarjin وما كان عليه من احتفاله daga abin da wato shi وسلم Muzaff- daga abin da shi kuma muzaffarjin yake kansa na daga wato taron biki da haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama تستفيد to idan ka duba tattafi ka samu fa'ida وفي مقدمة مولد الشيخ الإمام العلامة ya- الهماني ya zo a cikin muqaddima Na'am.
ta wato she maulidin al-shaykh al-imam shugaba al-allamatu ne yawan sani al-imam wato shugaba sadauki سيدي Sayyidi خالد Khalid bin الوالد Walidi rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya yi masa rama ما نفسه ya faɗi abin da nassinsa yana cewa قال الجنيد رضي Babu الله تعالى Zulayl عنه Allah ya bi da shi to Imamu Zulayl shi ne ake cewa uban sufaye eh daga nan abu ya ya fasu daga Imamu Zulayl kamar yadda muka san hadisan nan wanda suka ɗauko hadisin talqini eh wanda manzo Allah ya lakana wa sayyidina Ali zikiri eh duk wannan talqinin da bayan Allah kike yi ai manzo Allah ne ya fara shi eh sayyidina Ali ai ya san la ilaha illallah amma yanzu manzo Allah lakana mu yana nan a cikin Buhari eh maza Allah ya lakana masa shi kuma ya lakana wa Hassan al-Basri shi da Allah ne Hassan al-Basri ya lakana Habibu al-Abi Habibu al-Abi Dawud al-Shayi Dawud da ya maunu Ma'ruf al-Karafi Ma'ruf al-Karafi shi ta biyu sakri ta biyu sakri kuma ya lakana wa Junaidi wanda aka ce da kan Junaidi kuma duk ka da sufaye duk shine kamar uban sufaye Junaidi To shi wannan Junaidi ga abin da ya faɗa a Maulidi eh من حضر قراءة مولد النبي ne صلى الله عليه وسلم yake duk wanda ya halarci karatun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama وعظم قدره ya girmama darajar mazala فقد فاز to بالأمان wannan ya rabota da aminci Allah zai amintar da shi وقال معروف للكرم shi kuma ma'arufin alkarahi cikin wa'annan da na jero din nan ma'arufin alkarahi shi kuma yace رضي الله عنه Allah ya da shi من هيأ لأجل قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما yace wanda duk ya tanadi abinci saboda a karanta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama وجمع إخوانا kuma ya tara ɗan uwa don karatun maulidi وأوقد ya سراجا kunna kuma fitila don a ga abin da ake na bikin maulidi ولبس جديدا ya sanya sabuwar riga in ba da sabuwar riga ya sa wankakkiya wanda ya ado وتبخر to kuma ya sa turaren wuta a inda yake kamar yadda yanzu yan waga sai sun sa mana turaren wuta وتأثر kuma ya sa turare na ruwa تعظيما لمولده صلى الله عليه duk mutumin da ya وسلم wannan don girmama maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama حشره الله يوم Allah القيامة zai tashe shi ranar alkiyama مع الفرقة tare da الأولى jama'a ta farko wanda za ta shiga aljanna من daga النبيين annabawa وكان في أعلى kuma zai zama إلينا a cikin mafi ɗaukaka aljanna illiyina to wannan fa ba wai shi ne ya faɗa ba mazala ne ya faɗa duk wanda ya yi wannan abu ai yayi ne da san mazala ko to manzo Allah kuma yace almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to ha kuma manzo Allah yana aljanna shine farko to a ce wanda yake son manzo Allah tunda manzo Allah yace yana tare da shi kaga shi ma yana cikin da farko saboda soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala faridi dahrihi wato makaɗaicin zamanin sa yace wa wahidi asrihi makaɗaicin dai wato zamanin sa al-imamu fakhruddin razi al-imamu fakhruddin razi radiyallahu anhu Allah ya tada shi Allah ya tada shi ma min shakhsin yace ba wani mutum ji fakhruddin razi duk tafsiran su suna hannun mu ko tafsirin fakhruddin razi gashi nan wani akwai mai shibli 27 akwai mai shibli gashi nan dai barkatai babban malami wali zai alban Allah yake cewa duk wanda ya karanta wato ba wani mutumin da ya karanta wannan amarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam ala minhim ya karanta maulidin Abu Sawafi jiki kamar ana maulidin ga boka ajiye jiki a wajen dan a samu albarkar maulidi au gurrin ko kuma wata alkama au shay'in ko kuma a karanta maulidin akwai wasu abubuwan ci a wajen illa zaharat fihil barakatu sai dai albarka ta bayyana a cikin wannan abincin wa bi kulli shay'in wa sarayna zalika minhu cikin dukkan abin da wannan gishirin ya shiga cikin sa aw burru ko kuma wannan alkamar aw gairuhu ko kuma wannan sa wa man wasala ila aka yi maulidi gishiri yana wajen wai misali ya ta bayan gishiri kawai ko me ba idan aka gama to wannan gishirin da ta sa shi abinci aka zuba cikin abinci sai Allah ya albarka da ruwan ne kuma ga hukuncin nan zai biyo baya aha kaman wasala ila jofi min shay'un min zalika duk wanda wani abin da an karanta mawdi yana wajen wani abu ya sami zuwa cikin sa fa innahu yabtari wannan abin zai kar motsi ayyata har ku zai rawa wala yastaqiru fi abin ba zai zauna a cikin mutum ba a ta'ibir Allah da aiki Allah ya gafara da ajili ga wato ga wanda yake wannan abin saboda albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وإن قرئ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ما مولد النبي صلى الله عليه وسلم أبو سهوة ظاهر ظاهر سرقة كل من قرب من ذلك من ذلك زوار مولد كوا يتوجه روان سيبوئي تو هكا يكي فناجا شهر فارج الرجل كل من شرب من ذلك الماء هو اللي يساوى الروان دخل قلبه ألف نور حتى جبو زي جكتين ميتيسا ورحمة ورحمة جبو وخرج منه ألف ظلمة جبو زي فتنة غير وإلة wata illa da wata cuta wala ya mutu qalbuhu yawma tamutul qulub zuciyarsa ba za ta mutu ba ranar da zukata suke mutuwa ومن قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على جرائبا مولد النبي صلى الله عليه وسلم بس كدي كبة كانت واتو أجر فاتك تنشي أو ذهبا كودي لاري مضروبة وكا أكي بس وكا أكي إيلا تد سنبرن سركي كما زي جيرون من النام أيو لا سنبرن سركي أها وخلنا تلك الدراهم لكن يشوط أن يولنو كدن بدراهم أخرى وإن سكوت أخر إلا وقعت فيها البركة وبيها كما زي البركة تاجي لكي ولنو كدن ولا يبتئر صاحبها wato ma'abucin wannan kudin ba zai talauce ba wala ta furgunin yadi wato ba za ta kare a hannunsa ba barkatu maulidin nabi saboda albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwa da haka suke abin da ake bukata kai tasdiki kai yadda da abin da ake bukata duk wanda ya imani shike na Allah bai amma ka zo ka dau abu kana tarabi to ba ka samu ijaba ba eh وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي الله يدل شيء الإمام الشافعي وعندي صاحب المذهب الشافعية في كما يجي من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا والنبي تعالى يوم واسم ورسالة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحيا لهم طعاما يتا يتا له وجماعة تسكى بقول أبنشي وأخلا مكانا يو أتووك توجه معنا يتامد دقول إن لا يزونا يمولد وأنينا إحسانا وما يأيكة أبوه نكو تيزا أنجيري وصار سببا لكراءة ya zama shi ne sababi na karanta wato mawrzin annabi ba aka hullahu yawmal qiyamah Allah zai tashi shi ranar qiyama a siddiqi na siddiqai wa hadai dai salihin mutane na gari wa yakunu bi jannatin dai zama a cikin aljannan nima وقال السري الصفئي والسري الصفئي يفعل من دول لبكر يروح للنسي ما ده أبن ليسي man kasa da mawdiyar sabi sabi ta duk wanda ya nufi bigire qura'u fihi maulidun nabi ake karatun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam annan a wannan wajen fakat ka sana rawbatan min al-jira wa mutum ya nufi dauke daga cikin dausan aljanna li annahu ma kasa da zalika al-mawdi'a bai nufi wannan bigire ba illa li mahabbatihi fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يجي من أحبني وانت إسوني كان ما إيجي الجنة زمو كان النبي aljanna Allah ka sa mu na koyar mu Allah
wa kana sultan al-arifin sarkin masana Allah ya faɗa al-imam jalaluddin Jalaluddin Suyuti mai littafin tafsiri fi kitab al-wasa'il cikin littafin da nasu alwasa'il bi sharhi sama'il sama'il ma min baitin yake ba wani gida aw mahallin ko wani bijire aw masjidin ko wani masallaci quri a cikin maulidin nabi da aka sallallahu alaihi karanta wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa illa habbatul mala'ikatu yake sai mala'iku sun zo sun lulluɓe ahla wajen zalikal baiti sun lulluɓe ahalin wannan gidan aw al-mahalli ko kuma ahalin wanda suke zaune a wannan wajen aw al-masjidi ko kuwa da suke zaune a wannan masallaci sun zo duk sun lulluɓe su wa sallat ala ahli zalikal kuma makani tana neman gafara da rahama ga ma'abuta wannan bigire wa ammahumullahu Allah birrahmati kuma zai game mu zai game su da rahama والرضوان da yadda wa amman mudawwaquna bin nuri amma wanda aka yi musu makare mai nuru da haske mala'ikun da aka yi musu makare da haske wa hum jibrilu shine mala'ika su ne mala'ika jibrilu mika'ilu da mika'ilu israfilu isra'ilu wa azra'ilu da azra'ilu wa safuna da mala'iku masu yin sahu sahu wal hafuna da mala'iku wato masu wato kewayawa wal karubiyuna karubiyawa mala'iku karibiyawa su ne wa'anne ay al musri'una su ne ai ma'anar karubiyuna ai masu gaggawa jin daɗin Bi Allah ta'ala Allah ta'ala.
cikin Allah ta'ala innahum yusalluna to sannan da dukkan wa'annan sannan suna neman rahama ala man kana sababan liqira'atihi a bisa wanda ya zamo wato ya kasance shi ne saboda ga karatun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala musannifuhu radiyallahu ta'ala anhu nufin wannan littafin Allah ya ji da shi ya ce ma min muslimin yake ba wani musulmi tara fi baitihi mawlidan nabi da sallallahu ya alaihi karanta wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa illa rafa Allahu anhu al-ahada sai dai Allah ya dauke masa wato ya dauke masa fari wal bala'a wal bala'a da bala'i wal huzna sai ya dauke masa bakin ciki wal garaqa sai ya dauke masa nutsewa a ruwa a halaka wal afat da musibu wal ahad da aibobi wal baliyat da musibu dai wal nakabat da annoban musibu wal jabal baghaba'a da da wasu kiyayya wal hasada da hasada wal da nususa yan faji duk wannan sai Allah ya yi wa mutum idza mata idan kuma Allah idan kuma wannan mutumin ya mutu hawwala Allah alayhi jawabu munkarin wa nakir Allah zai sauƙaƙa masa amsa wato tambayar munkar da nakir wa kana bi maqadi sidqin zai zama a mazauni wato na wato siddiƙai inda malikin a muqtadir wajen ubangi mamallaki ne iko wa hukiya an hakaito wata labari wata hikaya ar rajulin an yi wani mutum في زمن هارون الرشيد a zamanin harunan rashid في مدينة a البصرة garin basra كان مرتكبا shi للمعاصي wannan mutumin ya zo mai yawan aikata sabo ne مسرفا على نفسه ya israfi a bisa kansa yana da ɓarna a kan kansa maɓannaci ne وكان أهل المدينة mutanen garin يحسبونه mutanen garin za su zama suna wulakanta shi بسبب أفعاله saboda waɗannan الخبيثة ayyukansa wanda suke ƙazamai غير أنه sai dai cewa shi كان إذا قدم شهر ربيع ya الأول zama idan watan shahar rabiul awwal ya gabato غسل ثيابه zai wanke rigarsa ya وتأثر sa ruwa to turaren ruwa ya sa turare a jikinsa وعمل وليمة kuma ya aikata walima ya kira jama'a واتقرأ مولد النبي ya صلى nemi الله a karanta masa maulidin annabi ya عليه وسلم فيها nemi a karanta masa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wajen وداوم على sai ذلك ya dawwama ala zalika bisa wannan مدة كبيرة mudda mai girma mai yawa فلما مات yayin da ya mutu سمع أهل البصرة sai mutanen fitira صوتا suka ji wani sauti عظيما mai girma يقول yana cewa يا أهل البصرة ya ku mutanen basira اهدروا جنابة ولي من أولياء halarci الله janabar تعالى wali daga waliyan Allah ta'ala فهربا عن البلدة جنابته sai mutanen garin suka halarci janabarsa ودفنوه suka binne shi فلما أقبل الليل yayin da dare ya zo رأوه مناما sun kwanta bacci sai suka gaji a cikin baccin su أنه في الجنة za shiga aljanna لابسا yana هللا ma yana mai shaye da wato hulalan tsaye-tsaye من سندس na الجنة daga mawambar ɗin aljanna فقالوا له sai suka ce da shi suka tambaye shi بمن انت هذه da ka الفجنة samu wannan daraja قال لهم sai yake musu بتعظيم بتعظيم مولد النبي صلى الله na عليه same ta وسلم ne saboda girmama maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga abin da maulidi ya janyo masa وهم في عن بعضهم an haka so daga shafin malamai أن ملكا cewa an yi wani sarki kana yajibu fi ahkami ya zama yana yin zalunci cikin hukuncen hukuncen wa sa zulmul makhluqat yana wato zalunta wato talakawansa wa kana min ibadin adatihi yana daga cikin al'adarsa amma duk da haka yuhibbu qira'ata maulidin nabi yana sallallahu son duk alaihi wasallam shekara a karanta masa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana kullu alim ya kasance a kowace shekara ya'malu walimatan yana aikata walima qira'ata maulidin nabi saboda a sallallahu zuwa alaihi karanta wasallam masa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu bil amni yana da wani dan wato ambansa dan baffansa kenan yarumul khilafata kuma yana neman wannan halifa yana neman wannan mulkin nasa wa yatawakkalu dawahiya yana neman afuwan musibu gare shi dan ya samu ya kauda shi ya hau hatta arada an yaqtulahu har dai wani nufin ya wani lokaci ya nufin ya kace ki wa yanzu al mulka ya kwace mulkin daga har daga ikonsa falamma kana fi ba'd al ayami wata rana wata wani lokaci da ya kasance wato cikin wato shafin wato wato a cikin shafin wani wa- kwanaki Shi sarkin kalwai.
ya zama a cikin kaɗai ta kasu shi kaɗai faridan anin nasi shi kaɗai ga mura mutane min gairi silahin ba tare da yana riƙe da wani makami wa ba qadamin ba wasu hadimai إذ دخل ابن sai أمه wannan ɗan amman nasa ya shiga gare shi وهجم عليه ta kai masa hari والحجر بيده ga wuƙa a hannunsa وقال له sai shi wannan ɗan amman nasa ya ce masa من يخلفك مني waye zai kubutar da kai daga gare يا ni أخبث الناس ya kai mafi ƙazantar mutane فجرى على لسان sai الخليفة ya gudana a bisa harshen wannan halifa أن قال ya ce يخلفني منك مولد النبي صلى الله عليه mawujan annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam shi ne zai kubutar da ni فمتى تم bai كلامه cika zancensa ba حتى خرج من الحائل har نبلة sai ga wani ruwan kibiya ya fito daga garu من سهل na daga kibiya أصابت فؤاده sai ya ciki zuciyarsa فخر ميتا ya faɗi yana mace وسمع هاتفا يقول sai ya ji hatiji shi ya hatiji ga jin murya ba ka ga mai magana ba sai ya ji murya yana cewa عظمت مولد حبيبنا محمد ka girmama wato maulidin masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam نجيناك sai muka tsare da kai فإن جئت in ka tsara زدناك za mu tsara maka ruwa Eh.
فصاب الخليفة من الظلم wannan halifa sai ya tuba daga zalunci وال نعم والجور da zalunci sai وصار ينفق ثلث ماله في sai ya zama yana كل rike سنة da sulusun dukiyarsa على مولد النبي صلى الله musamman da عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama نعم وهم فيها to kun ga abin da ya faru wannan eh saboda albarkan mulki an yi hikaya نعم أنه كان في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان sabu شاب wani saurayi ya kasance a zamanin halifa abdulmalik bin marwana حسن الثياب mai kyakkyawar tufa yana ya iya ado وكان يرغب في ركوب ya zama الخيل yana wato kan hawan dawaki kuma فبينما هو ذات يوم to wata rana tsakanin nan على ظهر الجواد yana kan wato dokinsa in garba إذ دخل الحصان sai wato dokin nasa ya yi masa tunne وحمله sai ya ɗauke shi وجرى به في ya gudana da shi ya ta gudu da shi a cikin hanyoyin sham ولم يكن له sai قدرة wato titunan garin sham مم. ولم يكن له قدرة على sai ya zama da منعه wani iko ba kasance gare shi ba a bisa wato ya kame dokin ya hana shi wannan من gudu الجري نعم.
daga wannan gudu فوقع في الطريق على باب الخليفة عبد الملك sai ya afko a cikin wato hanya a bisa kofar wato sai biyo hanyar kofar haliba almalik malik bin abdulmalik bin marwana فأصاب ولده على باب da البيت ya zo kofar fadar shi ke sai ya samu dan abdulmalik bin marwana sai ya doke shi فقتله sai ya kashe shi ووصل الخبر إلى الخليفة sai halifa wato sai wannan labarin ya je masa فأمر بإخباره sai ce a je a kamo shi a kawo shi فلما أشرف عليه yayin da halifa ya tsinka ya yi hango shi حضر sai بباله ya ɗarsa a cikin zuciyarsa وقال wa shi ya ɗarsa a cikin zuciyarsa shi wannan saurayi مم.
Ehem.
وقال sai saurayin ya ce إن هلكني الله من هذه المصيبة idan Allah ya kubutar da ni daga wannan musiba da na- na fada أعمل وليمة zan aikata walima وأفتقر مولد النبي zan صلى nemi الله a عليه karanta mun وسلم maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama فلما هدر بين يدي yayin الخليفة da ya zo gaban wannan halifa ونظر إليه halifa ya duba ya kalle shi فبكى shi kenan halifan sai ya dariya بعد الجبل bayan da ya fusata وقال wa kala sai halifa ya ce da shi, أتمثل السيرة يا هذا kai wannan ka iya sihiri ne da ga shi ya kashe masa da an zo an ba shi labari ya fusata yadda a kamo shi a taho da shi to kuma yana ganin da shi kenan kuma sai ya kuma murmushi sai kuma dariya yin wannan fushin kuma zafin zuciya kuma sai ya kasa sai ce kai wannan ka iya sihiri ne ko sihiri kai mun kanka shigo قال لا والله يا أمير sai المؤمنين la wallahi ban iya sihiri ba ya amiral mu'minin na sarkin mu'minai قال عفوت عنك sai ce ne maka wato rangwame lakin lakin sai ne ku kubi hubir أخبرني بما قلت sai ka ba ni labari da abin da ka faɗa لما طلبتك yayin da nace aje a samo ka ya kace فقال fa tsara sai saurayin yace قلت ai cewa dai إن خلتني الله من هذه المصيبة in Allah ya kubutar da ni daga wannan musiba والوقعة الجسيمة da abin afka wannan wanda yake mai gwaɓi أعمل وليمة zan aikata walima zan yi walima قراءة مولد النبي صلى saboda الله عليه karatun وسلم maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama فقال الخليفة sai halifa yace عبد الملك نعم shi abdul malik bin قد marwan عفوت عنك hakika na yi masa rangwame da furan jini kyana ba za ni miki sashi ba وهذه ألف kuma yanzu ga دينار dinare dubu na baka لأجل الوليمة saboda ka je ka tsara kai wannan walima وأنت هل من دم ولدي kai kuma ka zama hallali daga jinin ɗana ba wanda zai neme ka a ce ana neman wato jinin ɗana a kanka an yaje maka وخرج sai wannan saurayi ya fita وقد أفي عنه an masa rangwame وكل وكلك من an kuma الكتاب kubutar da shi daga wato kitabi ببركة مولد النبي saboda صلى barka annabi الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama وحكي amma yin hikaya an samo wani labarin dai أنه كان بالبصرة رجل akwai wani mutum da aka yi shi a garin Bisra يعمل كل سنة مولد النبي a صلى الله kowace عليه shekara وسلم yana aikata maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam وكان يجلب فيه مالا ya zama yana كثيرا kashe dukiya mai yawa a cikin harkar maulidin وكان بجواره رجل يهودي akwai kuma wani mutum ba yahudi ya zama makocinsa فقالت له امرأته sai wannan ba yahudan sai matarsa ta ce da shi ما بال جارنا المسلم a'a me ya labarin me ya lamarin wannan makocin namu musulmi في هذا a الشهر wannan wata يجلب مالا duk كثيرا da wannan watan ya zo sai mu ga yana kashe kuɗi ne yawa فقال لها sai زوجها mijin nata bai huda nan sai yake da ita يزعم أن نبيه لدته ai yana riya cewa an haifi annabinsa ne a cikin wannan watan shi yasa yake yin wannan فلما كانت تلك الليلة yayin da daren wannan da sai wato wannan mijin nata tambaya yayin da daren ya zo رأت في منامها رجلا sai sai mafarki da wani mutum a baccinta عليه tana أنوار cikin bacci sai mafarki da shi hasake hasake na kan wannan mutum وهيبة eh da وهيبة kwarjini da ووقار nutsuwa وهو من بين أصحابه shi يتبختر kuma yana tsakanin sahabbansa yana takama فقالت زوجته اليهودي sai wannan matan bai hule take da wannan wanda ta gani a mafarkin لواحد من masu wannan أصحابه bai bai hunan sai ta faɗa ga ɗaya da sahabban wannan wanda ta gani a mafarki صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam من هذا الذي هو كثير sai الأنوار bai take waye wannan mai yawan hasake hasake مليه اللون mai kyakkyawan launi زهر البرة لحتى أزهر تبقى.
البرة نعم فقالوا sai suka لها ce da ita هذا هو النبي ai wannan المختار shi ne annabi abin zaki الذي أرسله الله wanda تعالى Allah ya بالحق aiko shi ta'ala madaukaki bil haqqi da gaskiya بشيرا yana ونذيرا bishir ga wanda ya bi shi مم.
ne kuma yin gargadi ga wanda ya saɓe ma ya saɓe shi فقالت لهم sai wannan ba su da yahuda sai ta ce da sahabban manzo Allah a ru'ya dai duk wannan a ru'ya ake yi ba أيكلمني إذا كلمت in ne masa magana zai min magana idita قالوا sai لها suka ce da ita إنه ليس بمتكبر ayin shi ba mai girman kai bane ولا ba ko متجبر mai tsaurin kai bane فقالت له يا sai محمد ba ta ce da shi, ya muhammadu فقال لها لبيك bai sai ta ce manzo Allah ce da ita labbaiki amsa waki فقالت له sai ta ce da shi, ya habibi ya masoyina أتجيبني بالتلبية yaya za ka amsa min da talbiya ka ce da ni labbaiki وأنا من غير bayan دينك ni ba na bisa addinin ka ni ba a cikin addinin ka yake wani ومن أعاديك ina daga cikin ma makiyanka amma ka amsa min da tarbiya فقال لها النبي صلى الله sai عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya gaya mata a cikin mafarkin والذي بعث yace لي la rance da نبيا wanda ya aiko ni bil haqqi da gaskiya nabiyan ina annabi وبالرسالة نبيا kuma ina ya aiko ni wa Ai, Fatima.
gamaki gamaki na manzanci ai khatimin gamaki ما أجبتك ban بذلك amsa miki da wannan tarbiyar ba حتى علمت أن har الله sai da na san cewa Allah لا يدعي.
ya shirye da ke da ki shiga musulunci yasa na amsa miki da labbaiki فقالت إنك لنبي take كريم wallahi kai annabi ne karim mai girma وإنك لعلى خلق wallahi عظيم kai ne kana fuka fuka wato ɗabi'u wanda suke masu girma أمدد يدك ko hannunka أشهد أن أشهد أن لا لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول وأشهد أنك محمد الله رسول الله حقا
hakan na gaskiya
ثم نظرت على wannan fa da a نفسها cikin mafarki aka yi eh ba a waye gari ba tukun za a waye gari ku ji kuma me ya faru
ثم نظرت على kenan نفسها da ta farka da daddare sai ta yi bakance ta yi alkawari Na'am.
Allah nafta ya musa kanta أنها إذا أصبحت ce cewa idan ta wayi gari تتصدق to za ta yi sadaka da dukkan Ma abin da ta malakat.
mallaka duk abin da ta mallaka za ta bayar فرحا بإسلامها saboda farin ciki da musuluncin da ta karba فلما أصبحت yayin da ta wayi gari رأت زوجها قد sai ta ga mijin sai ta هدأ وليمة ga mijinta shi ma ya shirya walima وهو في همة shi ma yana عظيمة cikin himma wa zuci mai girma ta صالحة gari فقالت له sai matar ta ce da shi bane أراك في همة ya عظيمة nake ganin ka kai ma kana cikin wata himma wa tattaki madaukakiya صالحة salihatin ingantacciya فقال لها sai mijin yace da ita لأجل الذي ai أسلمت ina yin على wannan ne يديه saboda بعد wanda هذا.
kika musulunta a wajen su jiya cikin dare a'a وقالت له من كتم لك الأمر waye yaye ba ka ga abin da aka yi a cikin dare وعدلك عليه ya kuma tsinkayar da kai abin قال shi kenan sai mijin na ta yake da ita الذي أرسل إليك wanda aka aiko miki أرسل shi إلي ma an aiko miki فأسلم shi kenan duk sai suka musulunta وحسن إسلامهما musuluncin su kuma ya inganta ببركة مولد النبي saboda صلى الله albarka عليه maulidin annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam انتهى مختصرا labarin ya kare abin من takaitawa الشرح daga wannan sharhi انتهى كلام مقدم مولد المذكور yanzu mukaddin mutum mazkuri ya gabata kun ji albarkacin mozi makoci ne yake yin hidima ta tambayi mijinta ya mata bayani sai ruɓe da manzala cikin dare ta musulunta a hannun manzala eh ashe shi ma mijin nata shi ma yayi wannan kenan sai suka musulunta albarkacin mozi
وقد ألف الإمام السيوطي رضي الله عنه في هذا الموضوع رسالة Hakika wato al'imam shugaba al'imam Zinadu Sirri Sirri Allah ya ji shi ya wallafa wato wata risala a cikin wannan maudu'i na maulidi da ya سماها ambace ta حسن المقصد Kutul maktiti amal al-mawlid sunan littafin kenan نعم. وعلم yace ka sani أن ليلة مولده cewa صلى daren الله عليه وسلم haihuwarsa sallallahu alaihi wa sallama أفضل من ya ليلة الكريم fi daga daren lailatul qadr ya fi daren lailatul qadr التي قال فيها مولانا جل wanda أولاه wato wanda shugaban mu wanda yake ubangijin mu ma wanda wato girman sa ya dauka kai yace mana a cikin ليلة lamarin القدر da خير من yake ألف ce mana شهر daren lailatul qadr ya fi wata dubu كما نص عليه في المئيان yayin da ya lantanta a kansa a cikin miyar ووجهه بما يليق kuma على ya عشرين kuma ya وجها fus- ya fuskanta da shi sama ba sai ba shi fuska fuska sama da fuska 20 kan kai وليلة المولد عند العلماء أفضل من ليلة القدر وعلماء وليلة المولد daren maulidi عند a العلماء wajen malamai أفضل من ليلة ta القدر fi daren lailatul qadr فعلما ka san wannan ba قال في المواهب ya faɗa a cikin al-mawahib ladunniya فإن قلت yace in ka ce إذا قلنا بأنه عليه السلام idan ولد muka ce ليلا shi annabi alaihi salam an haife shi lailan da daddare ne فأيما أفضل to wanne ne dare mafi ɗaukaka ليلة القدر daren lailatul qadr أو ليلة ko مولده kuma daren عليه السلام haihuwarsa alaihi salatu wassalam أجيب to in kai wannan tambayar sai a amsa maka بأن ليلة مولده cewa عليه daren السلام daren haihuwarsa manzala alaihi salatu wassalam أفضل من ليلة ta fi القدر daren lailatul qadari من وجوه to ثلاثة sai in amsa maka ta fuska guda uku zan kawo maka kai kuma sai kai hukunci أحدها fuska ta farko أن za mu ce ليلة daren maulidi ya fi daren lailatul qadari نعم أن cewa daren ليلة maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama ليلة ظهوره صلى الله dare عليه ne na وسلم bayyanarsa sallallahu alaihi wasallama shi ya وليلة, bayyana وليلة القدر daren lailatul qadr kuma مؤتاة له shi aka bawa eh مم.
manzo Allah aka bawa مم.
وما وما شرب شرب بظهور ذات abin da ya المتقدم samu wata daraja da bayyanar zati na abin من ɗaukakawa أجله saboda shi أشرب to ya fi min matar Min da matar abin da ya da samu ya ɗaukaka saboda wato abin da aka bashi shi Mm.
wato shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana a daren lailatul qadr a daren maulidi shi aka haifa to kuma daren lailatul qadr shi aka bawa Mm.
ko ba shi aka yi Mm.
ha? to maza Allah in bai fi lailatul qadr ba a ba shi ita ai ya ji ta ne sai za aka ɗauko aka bashi مم.
to kaga ko wanda aka ba abu ashe ya fi daraja a kan abin da aka ba shi saboda haka ashe daren da aka haifi manzo Allah ya fi daren da yake ولا لذا أجي ذلك babu wato jayayya ma a wannan فكانت ليلة المولد أفضل من ليلة القدر sai daren maulidi ya zama ita ce mafi jijiya a kan lailatul qadr الثاني ita ce hujja ta biyu da cewa za a ce daren maulidi ya fi daren lailatul qadr أن ليلة القدر cewa daren lailatul qadr شرفت بنزول الملائكة ta samu فيها wato daraja ne da ɗaukaka saboda saukan mala'iku a cikinta ya ga tanazalul mala'ikatu ko wa ruhu fiha
wa lailatul maulidi to daren maulidi kuwa sharufat zuhuri ya samu ɗaukaka ne saboda bayyanan manzala sallallahu alaihi wasallam saboda ɗaukarsa duniya wa man sharufat bihi lailatul maulidi wanda daren maulidi ya samu ɗaukaka ne afdalu mimman sharufat bihi lailatul ya maulidi fi wanda daren da ya fi ya samu ɗaukaka ne alal asahi shi ne wanda mai zance mafi inganci al-murtada abin yarda da shi fatakun lailatul maulidi dan daren afdala maulidi ya zama ya fi dan daren maulidi manzala ne ya bayyana sallallahu alaihi wasallam daren lailatul qadr mala'iku ne da mala'ika ne suka bayyana ha to wanda ya sauka daren maulidi ai ya fi wa'anda suka sauka daren lailatul qadr eh tunda manzala ya fi kowa bi ya fi su to kaga wannan ya fi daren maulidi ya fi daren lailatul qadr to الثالث to sai hujja ta uku أن ليلة القدر cewa daren lailatul qadri وقع فيها التفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم al'ummar manzo Allah kawai aka ba wannan daren in kai ba musulmi bane ba za ka amfana da lailatul qadr ba musulmi kadai shi zai amfana da daren lailatul qadr وليلة المولد daren ko maulidi الشريف madaukake وقع التفضل فيها على سائر الموجودات wato wannan wato wata daraja ce da ta afku ga dukkan wato sam- abinda Allah ya samar duk wani abinda Allah ya samar to ya samu wannan darajar saboda saukar daren maulidi وهو الذي بعثه الله عز وجل رحمة shine wanda Allah ya للعالمين aiko shi rahmatan lil alamin da kamar yadda muka yi faɗa a farko فأمت- rahama ga alamai فأمت به ga alami da duk نعم.
kullu masu wallahi Mm.
kaga wato wato umumi ne da khususi مم.
daren lailatul qadr khususi ne daren maulidi umumi ne umumi ya fi khususi domin daren lailatul qadr al'umma manzala ce to za ta amfani daren maulidi kuwa al'umma baki daya mutum da aljan dabba da waye da dutse hadda dutse wuta da ruwa kowa yana cikin wannan مم.
ha sai ka ce to ai rahmatan lil alamin ya ai ai sai musulmi ya za ka ce yanzu kafiri yana cikin yana cikin rama annabi Ah, yana cikin mana ba zai fita ya shaki iska ba iska ba rama ba ce albarka wa aka samu iskar albarka manzo Allah ruwan nan da yake sauka albarka wa aka same shi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ka sani albarkan manzo Allah shi yasa kowa yana cikin wannan rahama ta manzo Allah eh saboda haka daren maulidi a ammu eh a ammu مم.
shi kuma daren lalil bakadar a hasu kaga ko a amma ya fi a hasu فأمت به النف- النعمة
sai ni'ima ta game bihi da shi على rani جميع الخلائق.
bisa dukkan halitta فكانت ليلة المولد sai daren maulidi أما ya zamo نفعا amma shi ne mafi gamewar nafa فكانت amfani أفضل sai daren maulidi ya zamo shi ne mafi fici فيا شهرا ya wata ما أشرفه mamakin ɗaukakarsa وأوفر حرمة mamakin ليالي ka alfarmar dararensa أنها لآل kai ka ce كوكب lu'ulu'ai ne a cikin wato zuri ويا وجها ya fuska ما أشرفه mamakin مولد ɗaukakarsa daga abin haihuwa سبحان من جعل مولده للقلوب رديئا sarki ya tabbata ga wanda ya sanya wato haihuwarsa ya zama wato rabi'i ne ga zukata وحسنه بديئا sansa kuma ya zama mai kayan tawa وقول لنا لسان sanar الحال hajjinu منه wa وقول kawai الحق haƙi ya يا zama زبر السميع musulmi ga wani wanda ba su wata rabi'i وجه ربيع fi في rabi'i ربيع fi في rabi'i ربيع وقول لنا لسان الحال harshen منه hali yana faɗa minu daga gare shi وقول الحق zance fa na gaskiya يعذب to للسيء yana daɗi a gurin mai ji in ka faɗi gaskiya kullum mai ji sai sai masa daɗi فوجهي a to fuskata والزمان rabi'un rabi'i ce والزمان zamanin haihuwa na ربيع rabi'u ce وشهر وبئيل watan haihuwa na ربيع rabi'i ne في ربيع rabi'u في ce ربيع rabi'in fi rabi'i قال في هداية المهدين ya faɗi a cikin hidayatul muhimmina وأيضا daɗa وكل ما له شرف dukkan abin da yake da wata ɗaukaka فإنما اكتسبه منه صلى الله kai عليه ne ya وسلم samu wannan ɗaukakan ne daga manzala sallallahu alaihi wasallam
بل نقل في كتاب مفاخر bar dai الإبراني ya ciro a cikin littafin na mufahimul islam an imam ahmad imam ahmad أن ليلة الجمعة cewa wato wato eh, cewa daren juma'a أفضل من ليلة القدر ta fi daren lailatul qadr ma ba ma daren haihuwa annabi ba صلى الله عليه وسلم juma'a nan ma ta fi daren lailatul yannan daren da muke ci لأنه, dalili لأنه في ليلتها حل النور الباهر domin الشريف a cikin daren juma'a wannan haske wanda yake mai rinjaye madaukaki shi ne a wannan daren ya sauka cikin cikin na karramci Amina.
na amina a daren aka yi ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta'arrabu rahimakumullahu to Allah ya muku rahama ku bujira fi hadhihi a al-laylatil cikin wannan da a cikin azimati wannan dare mai girman sha'ani nafakatin ga rahmani baye-bayen ubangiji na rahama min ar-rahim da ubangiji ar-rahmani mai rahama mai yawan jin kai alladhi athabana biha wanda wato ne mana baiwa fiha a cikin wannan dare bidurrat mawjida wato zulul ar wato samammin sa wa habana ya ba mu bil urwati igiya aluska amintacciya wacce in ka rike ta ba za ta tsinke ba ashraf makhluqa ya ba mu wani ɗaukaka wato halittarsa ba wata halitta ta kai shi wa fakharat bihi arduhu ala ƙasarsa ta zama tana samawati alfahari a kan sammansa ƙasa ta ne wa sama alfahari Mm.
Eh, me yasa ake mu alfahari ce a kai na aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasafahu min khulasa'i sai ta ce bariyati ta mu sama sai ta ce da ita ha to ai ni ma an miraji da shi sai ta ce to ai kafin ai mirajin da shi ni na fara karɓarsa in ji ƙasar ta ce ai ni na fara karɓarsa a kai na aka haife shi sai da yi masa na aka miraji da shi can Eh, to wannan ana magana ne sannan shi manzo Allah ya fito alamul wujud alam da ake gani ba tun wancan alam din da ake magana ba Eh, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan dama shi halitta ce ya Allah ya halitta shi sai manzo shehu shehu islam رضي الله عنه يقول فأول خلق الله نور محمد وهل الأسلام الذين كدت له إيه حتى ما زال شيء كفارة عليك فأنا تنقى على كوم إذا ما زال الله يهلك شيء أها wasafahu min khulasa'i bariyatihi Allah kuma ya zaɓe shi daga tsarkakun wato wato hal- halittarsa واختاره لنا نبيا ya zaɓan mana shi ya zama annabinmu فنحن الآخرون mu ne jama'a ƙarshe السابقون إلى amma masu جناته tserewa zuwa ga aljanna Ubangiji فكم لله علينا من نعمة da yawa dai in- in ni'imar Allah ta tabbata gare mu إذ جعلنا به خير أمة yayin da ya sanya mu da manzala saboda manzala muka zama fiyayya al'umma فحق لنا أن نقوم في هذه الليلة sai ya المباركة kyankyanta alaina gare mu mu tsaya a cikin wannan dare mai albarka بوظائف da خدمته aikace aikace na hidima ga manzala شكرا لله don godiya ga Allah وأن نشمر mu zage dantse بين يديه gaba gare shi راكئين muna masu wato ruku'u وساجدين muna masu sajada لأن الصلاة domin sallah أفضل ما يتقرب shine به mafi إلى الله cikin abin da ake neman kusanta da shi zuwa ga Allah روي عنه عليه الصلاة an والسلام rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama أنه قال cewa shi ne yace ku اعملوا yi aiki وخير أعمالكم mafi kyan ai الصلاة mafi cikin ayyukan ku shine sallah وقال manzo Allah yace إن الله جعل قرة عيني في الصلاة Allah ne ya sanya sanyin idanu ya ta cikin sallah وحببت إلي الصلاة kuma an soyar da sallah zuwa gare وما ni حبب إلى الجائع kamar yadda طعام aka soyar da mai jin yunwa abinci وإلى الظمآن kamar yadda aka شراب soyar da wato mai jin kishirwa abin sha وإن الجائع dan dai wato mai jin yunwa لا يشبع من yana koshi الطعام daga abinci وإن الظمآن wani ne wato mai kishirwa لا يشبع من yana الماء koshi daga ruwa وأنا لا أشبع من ni الصلاة kuma ba na koshi daga sallah وقال وقال manzo Allah yace ما افترض الله على عباده بعد التوحيد شيئا Allah bai faranta wani abu akan bayansa ba ba- akan bayansa ba ba da tauhidi bayan kada ta shi أحب إليه من mafi الصلاة soyuwa gare shi min salatu daga sallah وأن mu نؤذمها girmama sallah عظيم من girmama wanda ya san kadarin sa على قدره صلى الله عليه kadarin sallallahu alaihi وسلم wasallam وإقداره da matsayin sa وإجلاله بجرم ماجي- وإكباره بجرم ماجي.
بالصلاة sai والسلام salati عليه da sallama gare shi وإنشاد الأمداه da wato النبوية rera wato yabon annabi التي تزيد القلوب wanda شوقا zai kara bukata shauki bege إليه إليه zuwa gare shi وغير ذلك من da أعمال wani wannan القربات daga ayyuka wato na ibada وأنواع da البر nau'i nau'i na wato ayyuka na gari والصدقات da sadakoki وإكرام da آله girmama wato ahalin gidan manzala da وإكرامه jama'ar manzala sallallahu alaihi wasallama وما أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم من لم يكرم أهل بيته duk wanda bai girma ahalin gidan manzala ba to bai girmama asan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ذريته da zuriyarsa وفي إسعاف الراجل ya zo a cikin isafin ra'ijin rajin sha'ib قال العلماء malamai suka ce رضي الله عنهم Allah ya dinda su وليلة مولده صلى الله عليه lalan وسلم maulidinsa sallallahu alaihi أفضل wasallama من ليلة القدر ya fi daga daren lailatul qadri قال مولانا جل وعلا Abba Ubangijinmu ya girma ya buwa ya faɗa فيها shi kitabihi a cikin littafin sa فيها إنها خير من ألف cikin da cewa ya شهر fita mota dubu وكذا اليوم الذي haka nan كتب ma عليه yinin da take yayewa an gare shi أفضل الأيام shi ya fi wato sauran yininnuka فما ينبغي الجزم kamar yadda ya هذا kamata a yanke wato da wannan da wannan wato da wannan da wannan magana wa idza shi hada kana maqam a wannan matsayi na'am wa idza kana idan da har haka sun kasance haka suke fa huma su jadiran dai matantanta ne ittikhadihima da idan yanzu idi wa musiman wato da kuma taron idi wa a yu'azzamani girmama su wa yuhtaramani a wato a girmama su wa yu'maru biha ma yadullu ala fadilatihima a aikata wato a aikata abin da yake nuna wato darajar su a cikin su mimma la yunkiruhu daga abin da shar'un shari'a ba za ta ci shi ba wa la yatawajjahu qibala ma ya'maluhu rajulun wato kan wani tsawatarwa ta fuskanta zuwa ga wanda yake aikin sa yayi aikin da ba za a yi masa tsawa ba wala rad'un wala wato tsawatarwa ومختاره غير واحد من أئمة المذاهب wanda ba mutum ɗaya ba ya bi sun zaɓi wato wannan daga shugabannin mazhabobi المقتدى به waɗanda ake koyi da su في wani سائر الأقوال ta su sun zantuka والأفعال wato da ayyuka وجميع da المآلب dukkan abubuwan nema وقد رأى بعض مشايخ الإسلام نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنام shafin mashafin shekunai sun gama za Allah sallallahu alaihi wasallam a wato a bacci وسأله sai a cikin wanda ya yi da manzo Allah shekunan sai ya tambayi manzo Allah عما يفعله الناس laku ga abin da wato mutane suke في aikatawa مولده الشريف wato a maulidinsa wato madaukaki مما يدل على daga abin الفرج da yake والسرور wato nuni zuwa ga farin ciki da farin ciki في dai ولادته da haihuwarsa الكريمة wato suke mai girma wato ومنصبه المنيب da wato matsayinsa da yake madaukaki فقال عليه السلام sai ya tambayi manzo Allah kan wannan sai manzo Allah ya ce da في shi a جواده cikin amsawarsa من فرح بنا wanda duk ya farin ciki da mu فرحنا به to za mu yi farin ciki da shi وذكر الشيخ الضروق Sheikh Zaruf ya faɗa عن سيد ابن عباس sai Ibn Abbas في رسائله a cikin wasiƙunsa ما يفيد كراهة abin da صوم yake يوم المولد wato ya faɗa a cikin wato rasa'il na su yana ba yana faɗa abin da yake bada fa'ida karhancin azumi ranar maulidin annabi Mm.
wai ba Eh, makruhi ne kakai maulid azumi ranar maulidi Eh, wai Wai ba ba haka haka ba ma halatta ya abin da faɗi.
ake aikata a cikin wannan yinin مما يدل على abin الفرج da yake shiryawa musu farin ciki والسرور da farin ciki dai بالجناب daga المصطفوي fago daga fagacin al-mustafa fagacin mazala من إيقاد na daga الشيء kunna fitilu والتبين أدو.
في فاخر اللباس wato da sifofi na alfahari وغير ذلك da wani wannan مما جرت به عادة الناس daga abin da al'adar mutane ta gudana والأعمال na ayyuka dai binniyati sun ɗauri da niyyar da aka yi wani ولكل امرئ ما kowa نوى abin da ya niyya shi ne ya tabbata gare shi وفي تحفة الأكابر ya ba cikin tufatul akadir الشيخ الإسلامي daga shekul islam Muhammad muhammad sai da abdulaziz fati da jallahu anhu allah ya da shi أنه كان ya يذكر zamo ya kuma yana faɗa a rukun Al-Qudbul bulbulani Baghdadi.
shi muhammadin sai ya ji abdullahi gazawani الغواني أنه كان shi sai ya ji abdullahi gazawani ya kasance يزغرس yana yin buɗa إذا دخل idan هلال ربيع awal الأول idan jinjirin wata rabiul awal ya shigo sai Farahan.
ta buɗa farahan dan wato farin ciki a ruwa بأروس الأكوان angon kasantattu الذي عليه في الدارين wanda المؤول koma ta tabbata gare shi a duniya da lahira وقال بعضهم shashin malamai yace يجب على أمته ya wajaba a- akan al'ummar annabi التي رفعه الله به على da الأمم Allah ya ɗauka katon jiki da shi a bisa al'ummatai وتعدى على هذه في بأذنه شوانخ wani القمم ya take wato wato wato wato tsororin wato maɗaukaka da hagare da da su su rufe azumi da wato ta kubban nan na azumi himmarsa da niyyarsa أن to يتخذوا wajibi ليلة a masa الولادة wannan al'umma ta manzan Allah da riki wato wannan daren haihuwarsa عيدا da rike shi eli من أكبر الأعياد daga mafi girman iloli ويجتهدوا في kokari a الفرج cikin farin ciki da shi غاية الاجتهاد matuƙar wato kokari ويتقربوا إليه ne wato nemi kusanci zuwa gare shi بكرام girma الغرباء ba baki والفقراء da fakirai ويمتثلوا وصيته wato ke koyi da wasiyarsa في إسعاف cikin اليتامى taimakon marayu والأرامل da gwagware والضعفاء da raunana ويتلو قصة مولده karanci isa maulidinsa على أسماء a الأمم bisa majitan al'ummatai ويحققوا عندهم wato su tabbatar indahu a wajen su ما أوجده الله abinda Allah ya samar da shi بوجوده da samuwarsa من الكرم daga karamci ومحاسن الشيم kyawawan ɗabi'u ليتقرر في dan ya حياته tabbata a cikin zukatansu ما له عند الله من dan wato مكانة abin da wato abin da yake wa dan abin da yake wato dan abin da ya tabbata gare shi a wajen Allah ya tabbata a cikin zukatansu abin da yake da shi a wajen Allah na daukaka Wani na matsayi imkani.
ya tabbata a cikin zukatansu والإمكان ya tabbata وأنه da cewa shi ne manzon Allah ما خلق ما خلق الله مثله من إنسان misali Allah bai halitti misalin zama daga cikin mutane Inda.
da har aljanu ma har mala'ikun ma ba halitti kamar sa ba ثم ساق رضي الله عنه كلام sannan الإمام kuma ya الكلاني sannan Allah ya dade shi sai koro kalama al-imam al-qasim lazim sai imam al-qasim Mawahidi.
a cikin mawahibu وكلام الحافظ أبي شامة ba da karantun kuma al-hafiz mahaddacin hadisi abi jamata وكلام الإمام السخاوي karantun al-imam as-sakhawi وقد تقدم ذلك wannan كله ji ya gabata mun faɗe su ثم قال kuma ƙara sannan sai ya ce وأول من أحدثه من farkon الملوك wanda ya fara maulidi daga cikin masu mulki الملك المظفر الملك المظفر أبو أبو سعيد sahib صاحب irbil ma'abucin irbil وهي كإسميد irbil din nan awanta kamar ka ce ismid بلد من بلاد الموت gari ne daga garzukan motin قال ابن كثير ibn kasir ya faɗa ni tarihi a cikin tarihin sa كان يعمل المولد yace ya zama yana yake yana yin maulidi الشريفة madaukaki في ربيع awwal الأول ne wannan المليكي rabiul awwal mai daraja ويحتفل فيه yana hada taro fi a cikin wannan daren احتفالا wato هائلا taron biki ha'ilan ne ban tsoro وكان ya شهما zama sadauki جاء sadauki بللا sadauki عاقلا mas'atu mai hankali عالما masani عادلا adali وطالت مدته في الملك muddarsa a cikin mulki ta yi tsawo إلى أن مات har zuwa dai ya mutu وهو مهاصر yana البلد da tsare wato في turawa مدينة a أكا garin Akka في سنة ثلاثين وتسعمائة a shekarar hijira tana ɗari shida da talatin محمود abin السري yaban wato asirar Wasariyar- wato abin yaban tarihin rayuwarsa wasari da ɗabi'arsa انتهى sun ta ha وصنف له ابن دهية كتابا wato ibn dijiyata ya wallafa masa littafi في a المولد cikin maulidi ya masa Sammahu.
littafin tarihin maulidi sammahu da ya bace shi التنوير a tanwiyar maulidi bashir nazir sunan littafin kenan فأجابه بألف دينار da ya masa kyautar dinari dubu وللأديب اللغوي المشهور أبي الحكم مالك wato بن wani عمر farko الحالي wayan su baitutuka sun zo ga wato wani wato masanin adab al-lugawi masanin luga al-mashhur wanda yake shahararre shine abul hakami sunansa wato alkunyarsa kenan malik bin al-murahali sunansa kenan shi kuma can alkunyarsa abul hakam Mm.
sunansa kuma malik bin al-murahali مم.
فحق لنا أن لا تهي بولاده ونسأل ذلك اليوم خير الوادي وأن نسل الأرحام فيه تقربا ونرجو له مؤلم للخير ونترك فيه سبل إلا بداءة وما ليس فيه من ملال للعين ونرجو فيه ونتبع فيه ساده فإنهم أدونا أنوار بأنواع لزوم اللزوم الوسائل فهك لنا حقق وحقق فهك
a hukka gyara ne eh amma haka fa haka ya cancanta da na gare mu أنا أتني بولادي mu ba da kula bi wuladihi da haihuwar manzo Allah وأنا ذاك اليوم mu sanya wancanan ka yi ne خير المواسم fiyayyen almawasimi fiyayyen wato ranakun yin bikin wato murnar wata ni'ima da Allah ya yi mutane وأن في الأرحام mu فيه sadar da zumuncin mu a wannan yinin تقربا dan wato ibada ga Allah da Wannan- kuma kusanci ga manzo Allah ونجدوا له مفلحين sammako lahu ga a cikin wannan yinin min muftalina da masu ciwo ka'iman da masu azumi ونترك فيه Bila شغلا mu bar wani aiki a wannan yinin إلا بداءة sai dai kawai da biyayya ubangiji mu rika bautawa Allah saboda murnar haihuwar manzo Allah
وما ليس فيه من kuma mu ملال aikata abinda wato babu zargi ga mai zargi ba zai samu hanyar zargi ba ونتبع فيه الصالحين wato mu bi gurbin salihai mutane na gari a cikin wannan yinin فإنهم هيونا cewa su wa'annan mutane na gari sun shiryar da mu بأنوار الوجوه da hasashe والرائحة hasashe hasashen fisa ko الوسائل alwasaibu wanda suke wato masu wato kyawawa masu kyau مم. ثم قال wannan shi kenan sai ya faɗa وهذا كله ما لم ينتهي الأمر wannan إلى duk الكتاب abin da muka المهرم faɗa na fallalan maulidi da abin da ake samu a maulidi muddin dai lamarin bai fiƙe ba idan kitabul muharrama zuwa ga haikewa abubuwan haramci a ranar maulidin والذي ده علم منكرات da kuma bid'o'i wa'anda suke ababen ki من السرد na daga wato barna بإيقاد da الشمع kunta wato ku da wato Naharan.
da kunna fitilu da- da rana أو اختلاء النساء wani بالرجال daɗin nisa'i da kuma cuɗiyan mata نعم.
da rijali da maza خفية أو جهارا wato a boye ko a bayyane واتخاذ الستور المفضلة da kuma rukon wato labulai almufaddalatu wanda aka yi musu adan azurfa da kuma والمذهبة
wanda aka yi musu adan zinare والجلوس على فرش da الحريم kuma zama a bisa shimfiɗu na alhariri المنتخبة wasu suke a bazza ɗaya zaɓaɓɓiyar shimfiɗa وارتفاع da الأصوات ɗaga sautussuka بالولاوي da buɗa ونحو ذلك daga wato wanda makamancin zalika ما wannan هو عائل daga abubuwan da suke mai masu komawa ne وإلا wato zuwa abubuwan da aka hana muddin dai wannan abubuwan ba a wannan eh to shi abin ya zama kyakkyawa wa illa idan kuma ana yin irin wa'annan abubuwan da ya za ya faɗa ko kuma wasu daga ciki Fattaru ko kamar misali maulidi.
a ce wato ana yin abubuwa da suke fasa wanda suke suka haramta a wajen ko kuma abubuwa ana yin su wato na wato na bid'o'i wanda suke munkarai ana yin su ko kuma wato ana cuɗanya tsakanin maza da mata a ɓoye ne ko a bayyane eh ko kuma ana rikon abubuwan da shari'a ta hana a cikin su ba a ce labule ai ado na gwal ko na wato azurfa eh ko kuma zama akan shimfiɗu na alhariri to duk in ana yin haka Fattar ku wannan auzum.
wannan wannan wannan ba za a yi maulidi ba eh wa illa idan ku ba haka idan ku ana yin wa'annan to fattar ku barin maulidin aujabu shi ya fi wato wajabci wa aslamu shi ya fi kuma fi kuɓuta hadal babi a cikin wannan wa babi aswamu kuma shi ya fi dacewa ya fi kasari in tarku ma'asiyatin wahidatin domin barin saɓon Allah guda ɗaya khairun min intikadi da'atin to ya fi da a ce an yi wannan sabon kuma an yi abubuwa na bin Allah masu yawa wa in kana muta'addi ko da biye ya ta zamo mai yawa ce wa ta'zimur rasuli mu girmama manzo Allah innama huwa bittiba'i sunnatihi girmama shi yana kasancewa da gaban wasu sunnarsa wal wuqufi ma ma'a da shari'atihi kuma tsayawa tare da shari'a intaha kuntaha wa والسلام salam صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما ناصر هدي الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره يا ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yawa an ji falala ta ɗaya an ji kuma abin da ake a maulidi an ji kuma me wanda ya maulidi me yake samu an ji cewa maulidi aminci ne sun kai maulidi Allah zai amintar da kai an faɗi kuma irin abubuwan da ake samu na aljanna saboda albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk ga tunan an faɗa to sai a riƙe kuma kar a yadda a wurin aikin maulidi a yi abin da shari'a ba ta yarda da shi ba Eh, duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba a gun maulidi to kar a yi shi Eh, yana daga cikin abin da ba a so a yi su ɗanyen maza da mata shi yasa tun zamanin zai har zuwa zamanin halima da an zauna ake cewa a raba maza da mata gurin maza daban gurin mata daban Eh, kan kuma ya zama ana yin abubuwa na alfahari zama a yi shimfiɗa ta alhariri wanda duk bai halarta ba ko a rika ɗaukan wato eh, kayan ƙyale-ƙyale su labulai da a zane su da azurfa ko da gwanta duk wannan a shari'a ba ta yi zai shi ba wannan shi ne maulidi Eh, idan ba a yi wa'annan abubuwan da shari'a ta hana ba to maulidi abu ne kyakkyawa ko za a samu dukkan abin da aka faɗa din nan a cikin harkar maulidi Allah ya ƙara mana san maza Amin.
to za mu jami kuma wannan kasida da muka yi wannan kasida kuma sai ne addu'a sai mu tashi sai kuma jibi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وآتي أسرارك المستقيم وعلى آله أقوى اليوم بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على بجار المولد ذكرنا بالمرد أصل الأصول السيد حبيبنا المبشرين على بجار المولد ذكرنا بالمسجد أسد الرسول سيدي حبيبنا المبجل أهل الرجال المولد ذكرنا بالهدد أسد الرسول سيدي حبيبنا المبجل
hukan ma an cancantar mana wannan na'ibu min maqul la ilaha
أهل الرجال المولد ذكرنا بالهدد أسد الرسول سيدي حبيبنا المبجل أهلا بتال مولده ذكرنا في المهده أسد الأصول للسيد حبيبنا المبجل كان خير مرسل قبل الوجود الأول ولم يكن من الذي لأصلنا المؤصل على الرجال قولي ذكرنا بمهدي أجل الرسول سيدي حبيبنا المبجل لم يزر خير الخلق بخلقه والخلق والإله الهلق من ملك أو مرسل على الرجال قولي ذكرنا بمهدي أجل الرسول سيدي حبيبنا المبجل فشانه شان عجيب ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب في الأرض غير مشكل على الرجال قولي ذكرنا بمهدي أجل الرسول سيدي حبيبنا المبجل كان الإمام المعتلى متى جاب ببلا لولا هدى مشكلا لأذن ما قد ينجلي على الرجال قولي ذكرنا بالمهتدي حتى الوصول سيدي حبيبنا المبجلي لولا الحبيب المرتضى فني لماذا يرتدى ودينه الذي ارتدى إلهه في الأزل على الرجال مولدي ذكرنا بالمهتدي حتى الوصول سيدي حبيبنا المبجلي أهلا به إذ هملا أهلا به إذ نزلا مفخما مبجلا قد باغ كل الرسل أهل الرجال مولدي ذكرنا بالمولدي أسل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي أهلا به إذ أرسلا وإذ سلا ونزلا ونال ذكرا منزلا وليس بالمبدل أهل الرجال مولدي ذكرنا بالمولدي أسل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي أهلا به حين تلا سبع المثاني مسجلا ونوره تأصلا لمسجده المؤصل أهل الرجال مولدي ذكرنا بالمهتدي أزل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي أهلا بمهراب الوجود أهلا به أين الجهود أهلا بذلك الوجود ونازل منزل أهل الرجال مولدي ذكرنا بالمهتدي أزل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موسل وكامل في الناس خير مكمل أهل الرجال مولدي ذكرنا بمهتدي حسن الأصول سيدي حبيبنا المبجلي آمن به من فاضل مفضل وواصل موسل وكامل جنات خير مكمل أهل الرجال مولدي ذكرنا المهتدي حسن الأصول سيدي حبيبنا المبجلي آمن به من ماجد ومسجد وحامد محمد وواجد وموجد مخول أهل الرجال مولدي ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي آمن به من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عابد للحق مهما ينجلي أهل الرجال مولدي ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي أعلم به إذ جاءنا منا بتبكي ما لنا بمؤذن قد ساءنا بل كل شيء مشكل أهل الرجال مولدي ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي يا ربنا صل على نور الإله المؤتلى مخزه الحق على بالمهكم المنزل على الرجال مولدي ذكرنا في المهتدي أكل الرسول سيدي حبيبنا المبدلي صل على من أمر لم يدره والصور من نوره والصور مدعو له من العلي على الرجال مولدي ذكرنا في المهتدي أكل الرسول سيدي حبيبنا المبدلي صل على من سجد لنوره إذ فسرت أملاك ربهم أهجمت آياته بالأزل آمن بالله المولد ذكرنا بالوجد أزل الأصول سيدي حبيبنا المبجل صل على الاثنين رمزة كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر أزلي أهل الكتاب قوله ذكرنا في المهتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي صل على البشير حين أتى النذير بقدره الكبير وسوده مؤمل أهل الكتاب قوله ذكرنا في المهتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي صل على محمود محمد ذو الجود ومنبئ الشهود وعين سر يجري
ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي صل على من من أزم مولده حقا ورم مس جهين مضطرم بفضل رب مذلي على الكتاب قولي ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي صل على من من حضر مولده مهما ذكر يكون مثل لمن صبر بيوم بدر المرسلين أهل الكتاب قولي ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي وكل من زاد بجي لمولد المختار أي كرامة لغير حي فإنه كمن ولي أهل الكتاب قولي ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي يا ربنا فاغفر لنا واعف عنا واغفنا وتتقبل سعينا بداء هذا الأكمل أهل الكتاب قولي ذكرنا بالمهتدي أسد الأصول سيدي حبيبنا المبجلي قلت هدنا وهددنا ونسلنا وريكنا ونسلنا وأهلنا وصحابنا ومن ولي
ذكرنا في المجدي أسد الحصول سيدي
قلت بأن الكلفاء والغنى والسحفاء ونيرن الصوفا يوم السداد الوجل
ذكرنا في المجدي أسد الحصول سيدي حبيبنا المهجري واكتب لنا العلوم واكتب لنا البهوم واكتب لنا الغيوم بجاه غير مرسلين
ذكرنا في المجدي أسد الحصول سيدي حبيبنا المهجري وسليا يا ربنا على الرسول جدنا وصحبه ومن لنا وكل قبو أفضل
أسد الحصول سيدي
واكتب لنا كل حجاب ونجنا من العقاب وما لنا من الذهاب بجانب المكمل
ذكرنا في المجدي أسد الحصول سيدي حبيبنا المبجلي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما آتي لما كون هذا الحمد بالحق وآتي الأزواج المسلمين وآتي المسلمين الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كلاغا بيتن كرشيس baitin ƙarshe za a ga canji yadda shehu ya faɗa to nan shehu shi ne ya canja wannan saboda zai ba gaya wa janibin shehu wannan ba shi shehu radiyallahu anhu domin ban faɗa da farko wannan ƙasida shehu na shehu islam dama shi ya yi ta kuma ake karanta ta daren mulki falala ta ɗaya da falala ta biyu to a ƙarshen ta cewa yi wa kifli barhamal hijab wa najjihi min al-iqab wa ma lahu min al-sihab bil kamil al-mukammali to shehi sai ga ba zai faɗi wannan ga jarumin shehu ba to shine sai yace wa kashif lana kull hijab wa najjina min al-iqab wa ma lana min al-sihab bil kamil al-mukammali to shi yasa muke karar muke karanta ta haka eh alhamdulillah to yan wa dai wannan shine falla ta daya kuma insha Allah jibi za mu falla ta biyu Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya biya wa kowa bukatarsa kowa Allah ya kai shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi